من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المعضي والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد من داو كان كراتم نتوحيدي na risala na ibn abi zaidin al-kirawani wadda idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya ne daidai inda yake cewa wa shay'in min al'adabi minha wato ya mana bayanin wato sunna da rabe-rabenta gida uku sunna mu'akkada ita ce wacce sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata ta kuma ya lizinci aikatawa shine min mu'akkadi kenan sunnar da ya aikata ta kuma ya lizince ta a rayuwarsa yana aikatawa to mai ƙarfi ce sosai wa nawafiliha hakanan sunna ta nafila wacce ita ma dai ya yi ta amma bai lizince ta ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa ma'ana tana da bambanci da mu'akkada mu'akkada na faɗa muku yadda take duk sunnar da annabi yake yi kuma ya lizinci nawafil kuma su ne wadda kawai ya yi kawai shi kenan an taba gani ya yi amma bai nizince su ba ita ma sunna ce bata kai ta farkon ba wa ragha'ibiha haka nan muka ce da kuma sunna na ragha'ibi wa'inda annabi ya kwadaitar wataƙila ba bai yi ba ya dai kwadaitar ne kawai akan ayi wa shay'in min al'adabi minha da kuma wani abu na adabu a sunna ɗin kaso na hudu kenan na ƙarshe inda muka tsaya me sunna na adabu duk wani abun da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi amma bai shafi ibada ba to sunna ce ta adabu na irga mana su daidai da shan kabewa sunna ce amma ta adabu da su hawan jaki ka sai jaki kana hawa sunna ce daidai da yankan loma da yatsu uku duk na yi bayani ko kuma a ci uku kawai a ce alhamdulillah sunna ce daidai da yin wata biyu cur ba daura tukunya ba akan murhu a gidanka sunna ce ka zama hakan su sa farin tufa ran juma'a sunna ce amma adamu ko yankan farce duk juma'a sunna ce ta adamu da sauransu da sauransu da sauransu sura nan la tu'addu duk abin da dai annabi yayin shi sallallahu amma ba yana babin ibadatu ba to wannan sunansa sunna amma na ada ya yake yankan farce ya yake aski ya yake zama ya yake tafiya etc etc irin waɗannan da kawai duka ana kiran su sunnoni ne a babin adabu wadda duk yayi yayi koyi da ma'aiki har gemu kuma ba wallahi na ƙarshen da yake wasu baƙaƙen jahilai suna ɗaukar gemu yana can min mu'akkadi hali duk wanda bai bambance wannan hudun ba wallahi da ya rika batar da mutane addini kenan da ka taba shi zai ma ya tabbata annabi yayi to a wani babi yake gemu ba babin ibada yake ba babi ne na mai sunnar ma na adam hai'a duk mutumin da ya yi sallah biyar ya ba da zakan dukiyarsa ya yi azumin ramadana bayan tauhidi ya kuma je ziyarci ɗakin Allah to ya gama da duk abin da ake cewa wajibi wanda in ba a yi shi ba za a ƙona mutum ma ba wani abin da za ka kawo ka ce mutum bai yi shi ba dan mutane in bai kafa gemu ba za a bi shi sallah ba ka ji rashin hankali ko kuma wani abu makamancin wannan so wannan duk badin adabu ne bayan ya gama sai ya ce to wa jumalin min usulil fiqhi wa hululi da mu ɗaura kenan wa jumalin da kuma wasu jumloli wannan plural ne jam'i ne na jumlatu in ba ku manta ba a baya can ya gaya mana fa'in naka sa'alta ne an aktuba laka menene jumlatan to jam'insa shine jumalin ka tambaye ni ka roƙe ni in rubuta maka wata jumla muktasaratan a bar takaitawa kar ta yawa sosai wai wannan littafin hakan wannan takaita ne eh jumlatan mukhtasaratan to jumlatan din nan jam'in sa shine jumalin da wasu jumloli min usulul fiqh daga usulul fiqh nan abin da yake nufi manya-manyan matsaloli manya-manyan matsaloli ko kuma shi usulul fiqh din da muka sani ne wadda ba ku manta muna yin karatu a kansa shi din kansa ko akwai darasinsa da muka sa masa rana musamman to akwai matsalolin usulul fiqh a cikin wannan babban littafi na risala wa fununihi da fannoninsa wadda insha Allah ba za mu tsawaita a nan ba tunda mun alkawarta tuttura karatun in mun je babin usulul fiqhin sai mu sai a ji abubuwa ne gaba daya a can insha Allah wa jumalin wa jumalin min usulul fiqhi wa jumalin aka ce ga wawun nan kenan fa malam in ka dube ta da kyau ba zai zama wawul atafi ba don ya zama wawul atafi da sai ya zama mansubi saboda ma'ufinsa mansubi ne an gane me nake nufi jumlatan muktasaratan ba mansubi bane fata ne da shi ake kaga an zo aka yi dogon surutai aka zo za a ci gaba sai a ce wa ba dai a ce wa jumalin baka sai dai a marfata shi ma in dai akufu ne conjunction ne to wawun nan ne kenan na istilafi na fara magana in na fara magana ne kuma dole rufu a za a yi nan kuma sai dai a ce wa jumalun ala iyalin wa jumalin wataƙila saboda wa shay'in min al'adabi kaga min ya zo har fujar ko min ha kaga shi ma min ya zo na jarra sai aka ce wa jumade an gani yawwa to min usulul fiqh daga usulul fiqh wanda nace wa fununi da fannonin sa wanda nace insha Allah in mun zo ranar karatu usulul fiki tunda mun ware masa to duk za mu zo mu fahimce su ɗaya bayan ɗaya insha Allah wa fununi ala madhhabi madhhabi al-imam Malik rubutun da aka nemi na yi din nan jumla muktasara din nan an nemi in yi shi ne bisa mazhabar imamu maliku mazhaba shine matafiya matafiyarsa yadda ya fahimci qur'ani da hadisi a babin fikhu usulul fikhi kuma wato fanni ne wanda ake gane yadda za a zaƙulo hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ko ƙur'ani da hadisi rubutun zai yi shi na kan mazhabar imam malik domin kaga in ka fara daga kawa'idi kai ahlari kai ishmawi kai kurtubi kurtubi kai iziya kai risala kai askari kai misbahu salih kai lawali kai sani muktasar kenan ila ka hada da mudawwana ka ga dai akalla ka san mazhabar malikiyya to amma in ka je mazhabar Idris Shafi'i to fa ba wannan bane su suka sani kai kake karanta wannan su bangaren da ake aiki da mazhabar Shafi'iyya kwata kwata ba wannan littattafan da na kirga ma suke karantawa da sharhohansu da sauransu wai su rasansu duk ba shi suke karantawa su kai kake sa wa innan a gaba ka karanta don ka fahimci qur'ani da hadisi ya ma'ana me ya ake yin sallah ya ake kaza ya ake kaza suna su daban ne haka nan abu hanifa nashi daban ne haka nan kuma imam ahmad duk da ma shi mazabarsa ta fi tafiya kan wato babu yawan speculation a ciki kawai shi ya fi akwai maganganu dai a mazabarsa da yawa ma'ana mazabarsa ba kamar sauran mazabobi guda uku na imamin nan bane su za ka ga an yi ƙoƙarin zaƙulo abubuwa ɗin a fika hance amma shi yawanci mazabarsa hadisi kawai hadisi kuma ka san wani ya kalli can wani ya kalli can sai ka ji mazabobinsa yawanci mazabarsa wakila ya yi yawa wakila da wakila wakila a ce an ce kuma an sake cewa haka za ga salasatu aqwalin ko qaulani haka bai da lokaci yawan haddan hadisi bai ba shi dawa bai ba shi dawa man yadda zai zauna ya ta ce zakulo abun yadda sauran masu mazabobi suke yi ba shi imam ahmad kenan amma su imam malik su musamman ma abu hanifa radiyallahu anhu shi ya fi kwakulo abubuwa ya fi kwakwa a cikin masu mazhabobin nan wannan dai yace ya rubuta shi ne alamar zabin imam malik bisa mazhabar imam malik matafiyarsa kenan yadda ya fahimci qur'ani da hadisi a babin ibadatu ibnu anas ibnu anas dan anas rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa wa dariqatihi to nan akwai maganganu da yawa gaskiya akan dariƙatihi din nan dariƙatihi muta'alliki ne na abin nan an aktuba laka jumlatan muktasaratan din nan muta'alliqin sani so bagana dai ta zahiri da yake maganganun kamar yadda na gaya muku suna da yawa dariƙatihi wato hanyar mazhabar imam malik da kuma wato abin da aka faffada a mazhabarsa an gane bayani yadda almajiransa wato ra'ayin sahabbansa almajiransa sun dai faɗi maganganu da yawa amma dai zahirin magana kawai ko min yadda mutum ya ɓuya ya sani in an dubi wannan magana abin da take nufi tunda an yi maganar mazhabu to sai aka kawo ɗariƙar to ai kai kasan sauran shari'a da hakika ne an gane magana to me kawo wani ɗari in kuma ma'anansu ɗaya me fa'idan me mai tashi mazhabu shari'a kenan tariqatu haqiqa wato babin haqiqa da shari'a da haqiqa me gaskata haka fadin imam malik man tafaqqaha wa lam yatasawwa faqad tafassaqa wanda duk ya tara ilimin fiqh amma bai da ilimin haqiqa na sufanci to zai zama fasiki inji imam malik yace wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa duk mutumin da kuma ya samu ilimin hakika sufanci kenan amma bai samu fikihu ba babu fikihu to wannan zai zama zindiki wanda wani ya gagara fassarawa abin mamaki sai mun samu zama wata rana ba babin karatun ba ne zan muku bayanin ne zindiki na yi mamakin mai wa'azi wadda har ila yake da taki amma wani a tambaye shi zindiki ya ce wai shi bai gaskiyar magana ni ban sani ba kuma kana kokarin kawo shi a cikin jama'a baka san kuma ka sani za a iya jefa ma tambaya ka ce baka sani ba ai sai ka tsallake shi in kana tsoro kana ma tambaya ka ce sai ka tsallake shi ka kawo abin da ka sani Allah kyauta yace duk mutumin da ya kar ya samu sufanci babu fiku ba shari'a kenan shi kuma zai zama zindiki da ce man jama'a bainahuma wanda duk ya tara tsakanin biyun nan sufanci da fikihu shari'a ma'ana shari'a da haƙiƙa faqad tahaqqaqa wannan shi ne yake kan daidai shine mutahaqqiqi shine karatun mu na jiya na diwani a shekaran jiya kai na fassarar diwani Maulana Abu Isa radiyallahu anhu للمتحقق كو كنت لا باب وين منين بيت ما يجي أبنا خليلية مكتاشي عقوم الرابع على حضرة السنة وقبل بنات الفؤاد الممزك أقول للمتحقق تو متحقق جنا ما الله سبحانه وتعالى فقد تحقق كنا so wannan guri malamai sun tabbatar da imamu abu hanifa da imamu malik radiyallahu anhu suna da ɗariƙa bayan shari'ar mana bayan mazabobinsu suna kuma kan ɗariƙa ta sufanci me sunan ɗariƙarsu imam abu hanifa nake faɗi ba da imam malik su biyun nan a rike sunan ɗariƙarsu sadiƙiyya idrisu shafi'i da amar zaman bari su kuma ɗariƙarsu daban a babin hakika nan su biyu sunan ɗariƙarsu sadiƙiyya imamu shafi'i da amadu ibn hanbal su kuma ɗariƙarsu sunanta shaibaniya duk suna da ɗariƙa kuma daga ƙawa'idi ka sani ai ka faɗi kuma duk wanda ka ga yana kurkicewa ya zo ya ce wai babu islamu bila mazhabin mazhabu din ya hau ya fara sanin addinin har ya gane shi har ya dawo yau yake cewa yayi na kare din da shehu da yake faɗi kullum radiyallahu anhu ko shehu ya ce kare ne wai ya samu mushen saniya ko ya farke cikin ya shiga ya ta cin nama jini ya babbata shi ya ci ya ƙoshi sanda ya gaji kare da mai ɗansa na naman nan sanda ya ƙoshi to ya iya da saniya gabaɗanta duk duk kurancinsa ya ci ya ƙoshi ya ɓata jikinsa da jini da kaɗin tumbin saniyan da sauransu ya fita yana tafiya zai koma gida kawai sai fitsari ya kama shi wai sai ya daga kafansa haka wai kar na jasa ya taba shi kaga ai hauka ya nuna ana gaba ɗayanka na jasa kana cewa ha to shine ai masu cewa al-islamu ila mazhabin ne kowa a musulunci kawai yake fara yi sai yayi qawaidi yayi alari yayi ijmari yayi wayewa yayi iziya ya yi misala ya gane sai daga baya kuma sai ya sake layi ya hau wani ya nemo wani mukarrara amma maganar tauhidi a ce sai a rubuta wancan abin da ya karanta a bayan wani usulu salasa wani kitabu tauhidi duk abun da aka daura shi akai din sai wancan abun ya rubuta shi amma wannan ya fara hawa tukunna ya san wancan sai da ya ce ma ai hum rijal wa nahnu rijal wai imam malik wai su su mutane ne mazaje mu ma mazaje inda imam malik kuma hadisi dubu ɗari haddace shafi'i dubu ɗari uku da wani abu a mabda hanbali miliyon ɗaya da dubu ɗari takwas wai kai wai kana cewa hum rijal wa nanu rijal wai ta ina so kaga akwai renin hankali duk littattafan sun kuma da ka karanta kafin ka ka sake layi daga kawa'idi kaga shehu usmanu ne ya rubuta shi shehu usman bin fodi shi ya rubuta shi kaga dan dariƙar kadiriya ne sai kuma ahalari na sheikh abdurrahman al-akhbari dan dariƙa ne ko sai kuma ishmawi shi kuma wanda ya yi shi dan dariƙa na rifa'iyya ne sai kuma iziya wanda ya yi shi ɗan ɗariƙa ne na mai shaziliya risala kuma ainihin sufi ne ma ya zo maharazu ibn khalafin a tunisi sufi ne ya zo ya roƙi malamin fikhu abu zaidin al-qirawani ya rubuta masa shi ya kuma rubuta masa shi sannan ya tabbatar cewa kuma zai rubuta shi ne akan mazhabar Imam Malik ala mazhabin Imam Malik wa dariqatihi kan mazhabarsa da dariqarsa me sunan dariqar nace ita ce sadiqiyya da shi da waye Abu Hanifa radiyallahu anhu Idris Shafi da shi da wannan me sunan shi Ahmad ibn Hanbal su kuma yan dariqar shaybaniya ne in ka wuce wannan sai wanne askari mai askari dan ɗariƙa ne wanda sharhin askari dan ɗariƙa ne to ya ka iya kai wanda sharhin kama dan tijjaniya ne ba mai fatar jawar ba ba tijjani ne wallahi shehu yahuza almajirin shehu ibrahim kaulaha ne shi yasa bayan ka ɗauko askari fatul jawad kana buɗewa a ta ɗari ɗin za ka ga Shehu Ibrahim ya ya yi rubutu a cikinsa akwai jawabin Shehu Ibrahim da yawa ba sa lura mukaddiman nan kana karanta ta a mukaddiman askari na fatul jawad kana karanta ta za ka ga taƙari taƙari din nan za ka zo ka ga inda aka yi wani komen akan tabbatar da littafi ya yi ƙarshen rubutu sai ka ga an sa Ibrahim Yas kila za su tsallake a sun zo ko kuma su tsallake mukaddiman gaba da kana gaba za ka ga ibrahim ya za ka ga ya rubuta amma shi ne kada ya isa ya rubuta wannan aiki almajirin sa ne ya sharhance ta billintana imamu kali mai muktazar uwa uwa to duk yan ɗariƙun nan sun rubuta muku addini littattafai kun zo kuna koyon addini sai kun koya sai ku daku cewa kafirai ne ko kuma ba su yan bidiya ne ba san addini ba Allah saboda wannan ya dace da maganar da misali da shi ya buga nan sosai bisa mazhabar Imam Malik wa tariqatihi da kuma tariqar sa ma amma sahala sabila ma ashkala min zalika rubutun da zan yi din nan da ya nemi na yi akan mazhabar Imam Malik da ɗariƙarsa jumla ta ɗaitacciya ɗin nan da ya nema in rubuta shi ma'ama sahala tare da duk abin da ya sauƙaƙa ya zama mai sauƙi ma'ama sahala sabila ma ashkala min dalika wato tare da abin da ya wato ya yi sauƙi na hanyar abubuwa da suke da ishkali masu wuyan fahimta a min zalika na wannan mazaba ɗin wato abinda ake nema a rubuta yin shi mahar ibn khalafil tunisi din nan yace ya roƙi abu zaidin al-qirawani ya rubuta masa jumla takaitacciya bisa mazhabar imam malik da ɗariƙarsa ta ma'ama sahala tare da abin da ya yi sauƙi ya dubi abubuwa masu sauƙi na ne sabila ma ashkala hanyar duk abu mai wahalarwa mai wuyan ganewa min zalika a cikin mazhabar da zai rubuta masa ɗin abu jumla mutasara ɗin ai abun yana da yawa in kun tuna an attuba laka din jumlatul muktasaratan din min wajibi umuri diyanati ko ya jejjera masa min ma tantiqu bil alzinatu wa tataqidul qulubu ko wa ta'malu bil jawarih yazo ya kawo kuma sunan min muakkadiha ko wa nawafiliha wa ragha'ibiha wa shay'in min al-adabi min hako to duka waɗannan abinda na nemi ka rubuta ɗin ma'a ma sahala ko ma'a ma sahala sabila ma ashkala min zalika ka rubuta tare da abin da ya yi sauƙi bisa tafarkin abubuwa masu yan ganewa na wannan fannin to kai ka rubuta min shi a sauƙaƙe yadda ba zai yi min iskali ba ma'ana baran samu wahali wurin rashin fahimta abubakar sa iya sauki a cikin rubutun da zaka minta an gane menene wannan gabar da nufa ko a sake bayani wato rubutun da ya bayanin da ya yi na baya can tun karatunmu na ranar wa'in naka sa'alta ne an attuba laka jumlatan muktasaratan dinnan min wajib umur diyanati na daga wajibabbun al'amuran da addini ke tsayuwa da shi har ma nake muku ba wai umur diyanati ba lamuran addini addinai ba don diyana diyanat jam'i ne na me ba jam'i na na na na na addinu ba kar mu koma baya kuma amma dai ai nayi bayanin kun tuna ko abubuwan da addini yake tsayuwa da shi eh shi ne ai ina so in gane karatun da muka yi wai ya gano ne ko dai an manta shi ya wuce diyanatu shi ne jajinsa shi ne diyanat dini kuma ba jam'insa shine ne adiyan adiyan shine addinai diyanatu kuma shine adiyan abinda addini ke tsayuwa da shi a rika lura da irin waɗannan don da yawa in ka zo karanta risala yana ce ma da wajibi umuri diyanati daga abubuwa na wajibai na lamurin addinai addinai da wani ina dinar da na islam kwaɗe ne addini ka kwalli ɗaya ne an ce addinai kuma kaga kuma an shigo da wasu ma kenan su wa ne ne kenan addini kuma ɗaya ne tol ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه duk wanda ya ɗauki wani addini ba na musulunci ba ba islam ba to Allah ba zai karba ba ashe ɗaya ne kenan addinin da Allah yake karba dan kace diyara suka ce addinai a can kaga ai ka kwaba kuma yawanci wallahi Allah ke fassara to a take cewa wannan abubuwan da ya nemi a masa jumla mutasara a kai din to ma'a ma sahala sabila ma ashkala ka rubuta shi tare da abin da ya sauƙi a tafarkin wato abubuwa na cikin wancan abin da na nemi ka rubuta min masu iskalin to ni ka rubuta min shi a sauwaƙe yadda zai gano cikin sauƙi kar ya zama a kawo abubuwa masu nauyin da ba za su gano ba kamar yadda akwai wani littafi da wani malami ya rubuta an nemi ɗalibansa sun nemi ya rubuta musu ya rubuta juzu'an wato masu yawan gaske masu yawa sosai sai suka ce gaskiya ya fi karfin su a sassauta to wanda ya rage ma in ka kamar dai misalin Abdullahi ibn Nuh radiyallahu anhu kaga ai ya rubuta tafsiri mai sura biya'ut ta'wil ta kawo shi aka duba aka ga kai wannan littafi kawai gaskiya sai a hankali sai zai gano ba ta aka roƙe shi aka ce ya yi tudu sai rubuta kifayatu zu'afa sudani ina da shi to kifayatu du'a sudani juz'in da biyu ne shi karamin kenan wai wanda yawa yan koyo dalibai na tsaka tsaki to wallahi kaga yadda yake da tauri shi ma sai ka dauka duba kake karantawa kuma ya tafsiri hakan kuma ya yi wani to shi wannan ya roki ya rubuta masa wato wannan abin da ya neman ma'ama sahala tare da abin da ya sauki sabila ma ashkala na tafarkin abin da ke da surkuɗiya da ke da wuyan gane ke da iskali min zalika na abin da aka nemi yayi magana ya yi rubutu a kai sai ne min tafsirin rasikhina farawa da wato ka da wato in ka zo min rubutun ka haɗa mini da bayanan tafsirin arrasikhina wanda suke da diga-digi kafaffu cikin ilimi shi ne arrasikhi warrasikhuna fil ilmi na can suratu ali imran masu diga-digai kafaffu cikin ilimin addini in za ka bin rubutun in za a kawo min ma'ana irin su quotation da sauransu to a kawo min bayanan waɗanda suke da kafafuwa wato digadigai kafafu cikin ilimin addini na bangaren abin da ya shafi tafsiri min tafsirin rasihina wa bayanin mutafaqihina da kuma bayanin mutafaqihai ne mutafaqihai malamin fiqh amma mutafaqihi gaskiya wato daga faƙa wato yana da abubuwa akwai faƙaha akwai faƙiha akwai faƙuha to amma irin wa'illan abubuwan sai a hankali faƙaha faƙiha faƙuha akwai tafaƙaha a wazanin tafa'ala to gaskiya in an duba ta wani fiska kaga yabo yake ba aibatawa ba amma an dubi wata fiska in an sa irin wannan wazani na ta fa'ala din nan to kullum mutum ne mai neman ya nuna yana yana da abu amma bai da shi yance sufi sufi kenan الصوفي أو يعني متسوف متسوفون كو متسوفين ما سنون سوفا إلى ما با سوفا إلى صوفي شيء صوفين كذي إيه يعني تسوف متسوف شيء ما ينون شيء ما صوفين أما با صوفي من تو متفقه kenan yaya faƙihu shi ne mai masani mutafaƙih ba mai bayyana abu alhali ba shi bane to kuma nan fa ba zagi zai ba ba ko aibatawa ba to a nan abin da nan yake nufi wato mutafaqihina wa bayanin mutafaqihina da bayanin in ka ji mutafaqqih shine wadda bayan ya ƙoshi da ilimin fiku din ya fahimci Qur'ani da hadisin kuma yana bada shi ga wanda ba su samu ba akwai wanda ya fahimce shi amma ya rike kayansa an gane bayani to wannan ma wanda sun fahimci addinin kuma suna ya ta'adauna suna miƙa wanda ba su fahimta suna kokari dare da rana na fahimtar da mutane addini to bayanin irin su yace zai hada masa da shi limara ghibta fihi min ta'alimi zalika lil wildani limara ghibta saboda abin da kai doki kai waye waye mai magana mai magana shine ibn abi zaid al-qirawani yake magana da mahar ibn waye khalafin al at-tunisi yake ce masa saboda abin da kai doki limara ghibta saboda abin da kai ɗauki fihi a cikinsa min ta'alimi zalika lil wildani don koyar da abin da zan rubuta ma din nan ga yara shi yasa tunda yara za koyawa to shi yasa yace ma amma ta hala sabila ma ashkala min zalika ka hada da wato ka hada min da abin da yake da yayi sauki bisa tafarkin abin da ne yayi ke da iskali nau'in nan abubuwan kar ka kawo min abu mai zu nauyi nauyi wato yara zan je koya wai risalar nan ta yara ce bacon wildan ga kai ba ai amma bayani ba kai ma ka sani wildan a lahira ma ba ko wildan muhalladun ba yan yara kanana kanana a cikin aljanna wanda za a musu ado na burgewa wanda za ka na gani ya burge ka suna yawo suna mika muka kof na abun sha na aljanna so jama'a dai kun ji risala wadda maharar zubinu kalafin a tunusi ya ji ya roƙa ne a rubuta masa abinda zai zo koya wa 'yan yara a garin su tunusiya daga ina ya je kairawan kaga a yau ko kuma a baya kaɗan duk mutumin da ya samu gama risala to ana iya ba shi alkalima a baya kafin ilimin yanzu ya yi dawo yadda ya dawo in dai mutum ya fahimci risala zai iya yin shari'a a kotu amma wai ya ɗan yara ya zo nema a rubuta ya je koya musu addini kowa in ya tashi rubutu sai ce wa yara ba haka mai kurɗa ma ce wa يقول يا القرطبي الداري المنتدب مسورة الغفاري كو ها ها بسم الله
اها الله كان بقرطبي كارنتو يقول يا القرطبي الداري المنتدب مسورة الغفاري بسم الله أبدأ البقالة فمن أرجو الأب والإفلالة ثم الصلاة والسلام الكرمدة على النبي المصطفى المصطفى محمد وعلى وصحبه الأذهان أسادة الأئمة الأخيار فهذه قواعد الإسلام أه. أه؟ أه؟ يا إخواني فهذه أرزلة الولدان to kaji shi ma ya tsara wannan littafi ne ga ƴan yara yadda aka ce wildani anan min ta'limi zalika lil wildani shi ma ce urzatul wildani yara yayiwa kurdabi ba sai a nafsi da ya fama da tsalaka yara ko ila tilawa bukara mun maimaita shi da malam yusufa wani lokaci na ce to ka duba wannan littafin fa kafin ka samu wanda zai karanta ma shi da kyau ka fahimce shi yadda ake so ba ko ina ba a warware ba shi fila-fila ba a yana da amma wai yara ne aka yi to amma nan abin da yake nufi yara a wurin yara a babin karatu ka sa akwai yara a karatu ma akwai matasa a karatu akwai balagagu a karatu akwai farijai a karatu akwai dottabai a karatu akwai tsoffi a karatu shehunai kenan tare ne baccin to ko furfura ne da kai in baka yi shi ba kai yaro ne yau in zaka fara shi da kai yake yana daidai da kai wandon roba kenan a limara bifta saboda abin da kai doki fi a cikin sa min ta'limi zalika don sanar da wannan abin da ka ni a rubuta ma din lil wildani ga yara jumlatan mutakara da kenan kama tu'allimuhum hurufal qur'ani to da Allah a dubi nan da kyau akwai magana kuma kana so ka je ka koya musu wannan jumla muktasara ta risala da zan rubuta maka din ka je ka koya wa yara kama tu'allimuhum kamar yadda kake koya musu hurufal qur'ani harufofin qur'ani wai ne ne harufofin ƙur'ani a bani amsa ba na son ɓata lokaci wai ne ne harufofin ƙur'ani tabbaya nake wai ne ne harufofin ƙur'ani ya gaya mini harufofin ƙur'ani ها alifin bawon bakake a wane ne farare kuma da to shi qur'ani kam kadimi ne ko ba kadimi bane abinda nake nufi a litta ne ko kuma kadimi ne ko ba kadimi bane Qur'ani ba kadimi bane Kuma za ka dawo mutazili kenan kan su ne suka ce Qur'ani al-Qur'an makhluqun halittar Allah ne shi Qur'ani a wurin su kadimi ne ko kadimatan sifatal mawsufi ko بالكدم تجي مع البردة تو إن قرآني قديمين يا تبدا صفة الله ne to don me za a ce masa yana da hurufu hurufu kuma kadimai ne su ma tun daga zuwa kai qur'ani su ma kadimai ne nan gurin akwai akwai rigima na malamai fara sosai an yi ta akan mai littafin cewa da ya kamata alimu rufin qur'ani malamai sun tashi a kansa don me zai ce qur'ani na da harufa wanda ma an yi ittifaqi hurufun rijaiyyar nan da muke karanta ba su ne aka su ne duk Qur'ani in ka duba kowane harafi ka duba Qur'ani ɗaya ne daga cikin su ko huruful hijaiya to irin masu ihun sunna sunna sunnan nan samu ɗaya a lungu litsashi ce mai ya kawo hadisin da annabi ya magana kan huruful hijaiya annabi ya yi taɗin su ya tsira su huruful hijaiya ya gaya ma babu sai dai wallahi ya mutu amma ba kawo ba amma kuma sun cika duniya a islamiyoyinsu da koyar da su alifun ba'un ta'un sa'un jemun ha'un ha'un har zuwa yayin ba ka koyarwa ta ji ana ta yi alifun bin fada ha'un waye kuwa ina suka samu wannan sunna maganan gaskiya muke yi ritsa dan banza ce mai ya kawo ma hadisi zai tabbatar da annabi ma ya taba zancen ruhul jariya ya ce ya kira su ma tukunna ya kawo ma hadisin babu shi ka sani kawai babu shi annabi bai magana ruhul jariya ba kuma gashi suna koyarwa maka a rika rubuta irin wayannan abubuwan ba kar mu na karanta mu na wucewa wata rana za su yi amfani rabda duk kuka wani ya haura maka kayayyakin wato duka ne wa'annan da ya yi ha kawai kai ce mai kai da katani na da tambaya kana kuna da islamiyoyi eh muna da shi a farko a islamiyan ku me kuke fara koyarwa dole ce mahrufin jiyayya farkon abin da kuke koyarwa ɗalibai tambaye shi don gane kai dan sunna ne sai ce mahrufin jiyayya to hurufin hijaiyyar nan kam waye ajiye tsarin koyarwa da su ake farawa kuma ma tukunna kawo min hadisin da annabi ya magana kan su ya kira su ba ma tukun yace mu koye su ba a'a yayi maganar su kawai ina mai tabbatar maka sai gashin kansa ya sube a ƙasa gaba daya amma ba zai kawo ba babu annabi bai yi maganar hurufin hijaiya ba kirkiran su aka yi kwarai da gaske huruful hijaiya ba eh lalle mun sani in ka duba kowane ɗaya daga cikin su su ne suka ginu da ga ma ai asali da menene abaj ne ai ko da a zuwa ce kalam na sadaq rafatin abajada hawaza hadaya kalaman azwa karafata ba su ne huruf din ba da laraba suke takama da shi suke rubutun larabci da shi ba to ku rika rike irin waɗannan abubuwan kar muna wucewa kawai a ja musu layi saboda wata rana kamar to allema hom kamar yadda kake karantar da su hurufan qur'ani haruffan qur'ani liyazika ila qulubihim min fahmi dinillahi don fahimtar ilimin addini ya rigaya a cikin zukatansu an gane liyar dika don ya rigaya me fami dinillahi fahimtar ilimin addini kenan ila qulubi ya rigaya ya samu yayi kaka gida ila qulubi a cikin zukatan su domin fahimtar ilimin addini ya rigayi sharri shiga zuciyar mutum zuciyar tun bata san komai ba aka jasa mata ilimin addini ta fahimci addini to a nan ne ake samun irin su ne waɗannan su ake samun ɗan ƙanana a shekaru amma manya a wurin Allah. Daga mutum ɗan shekarunsa ɗan ƙanan amma yana ta zuba muku yana ta ɓulɓulo da abubuwan da shekaru kam ita wato dottabai kan bamu san nawa za a ɗaure a ɗaure irin na tsintsiya. Ɗum soka da bauta da burkina ɗum bacin gungun ta ba. to dashe ne mai kyau in fahimtar addini ya rigaya kaga nan min fami dinin layi aka ce ba karatu daban malam duk zai karatu da tara ya daɗe yana yi a haifi mutum yanzu ya zo ya yi karatu ɗan kaɗan Allah ya buɗe masa ya fahimci abinda wannan da yake kara da shekaru yana bugawa bai fahimta ba saboda imam malik ya ce shi ilimin addini a haske ne Allah yake ɗarsa shi akan zuciyar bawa da ya ɗarsa maka kawai shi ke sai ka kan kana ganewa kawai da ka buɗe kawai sai ka ga yana shiga kawai haske ne in ji imam malik in ba a sama wannan hasken ba sai kai ta karatu shekaran shurin mataki walla baka baka kai kanka ma baka amfana da abun ba belle ka amfana sai wata babba bila na ga wato dabto kawai wala kuma an ni darma kai dai kawai shikenan a je Aisha ne amma in Allah ya sa wannan hasken sai ka ka amfani kanka ka amfani al'umma saboda haka liyazzika ila qulubihim min fahmi dinillahi ma'ana fahimtar ilimin fahimtar addini nayi haka ne na wato ka ne a rubuta ma wannan ne don in ka je ka koya musu sai fahimtar ilimin addini ya rigayi waninsa a cikin zukatansu wa shara'i'ahi haka nan kuma da da shari'a wato a hakamu kenan na addini shari'o'i wato addinin ɗungurungun ɗinsa dinin lai shine islam kenan in an ce shara'i'ahi kuma shi ne furu'u na shari'a ɗin furu'u na addini kaman su sallah su azumi yadda ake yin su shine wa shara'i'ihi da shari'a na addinin musulunci a kam kenan fa ajabtuka ila zalika yace to sai na baka amsa ha tuhatu jalahum barakatuhu idan an samu addini ya rigaya a cikin zukatansu ya rigayi waninsa shari'ar musulunci hakamu kenan furu'u na addinin ya rigayi waninsa ya samu ya yi kaka gida a zukatansu to wannan yana gwada matur jalahun barakatu abinda ake musu samu sa ran za samu albarkarsa duk wadda addini ya kafu a zuciyarsa da shari'ar addini din ya kafu a zuciyarsa to ai wannan ana tsammanta masa albarka wanda kuma bai samu addini ba bai samu samun kafuwan shari'a a zuciyarsa ba ai babu wani albarka da za a tsammanta masa tun da kila in dai ba a samu wancan biyun ba kishiyarsu za a samu kishiyarsu kuma ba alkhairi bane kaga ba albarka kenan a zuciya da haka shine ma turja lahum abinda ake tsammanta musu barakatuhu albarkarsa Allah ya sa muna cikin waɗanda ake tsammantawa albarka wato samun kafuwan addini da kuma fahimtar addini da shari'arsa mu shiga cikin matur jalahum barakatu wanda ake tsammantawa samun albarka wato hamadu lahum aqibatuhu wato a godewa musu ƙarshen lamari domin ‘yan uwa duk yadda lamari duk yadda aka yi dai ka yi ƙoƙari a samu komi ƙarshe dai a samu a godiya ta biyo a lamarinka ya tora ko kar Allah wadare ya biyo a sha'aninka duk wanda bai karatun addini ba bai samu kafuwan fahimtar ilimin addini da kuma shari'ar addini ba zai rasa albarka sannan ko ba zai samu a rayuwarsa kullum godiya tana bin sha'aninsa ba sai dai Allah tsire Allah cire albarka Allah kaza kaza domin ba addini tare da mutum babu sanin shari'a zai je ta kwaba a rayuwa da za a zo a yi ta maimakon yabawa sai a samu akasin haka wa tu'madu lahum aqibatu ma'ana a gode musu ai godiya a gare su na ƙarshen lamari ta ce shi ibnu abi zaidin ya zo kusa ko tani to to mun kusan da rafi a fa ajabtuka ibnu abi zaidin yace to sai na baka amsa ila dalika zuwa ga abin da ka nema din me yasa na baka amsa ma'ana na rubuta maka din ya rubuta risala shine amsan da ba jabtuka din na baka amsa din amsan shine rubuta tunda neman yayi request ne na a rubuta masa jumla ko tasa yace to ba jabtuka sai na baka amsa a rubuce amma amsa ila zalika zuwa ga abinda ka nema din wanshanin ka lima rajautuhu abinda yasa na baka amsa na rubuta wannan risala saboda abinda ne tsammani ko kuma nake sa rai linafsi ga kaina walaka ga kai da ma kai din na yi na ina sar ina sarewa kaina da kai din min sawabi man allama dinallahi na samu ladan wato ladan wanda ya sanar da ilimin addini ya sanar da addini au da ailai ko kuma ya kira zuwa ga addini kaga darasi ya kare nan mun zo daidai wurin kwana kenan abin da ya sa ya yarda ya rubuta wannan littafi na risala ga maharazu ibn khalafin a tunisi saboda abin da yake ƙauna ƙauna ko tsammani ko sa rai duka dai yana ɗauka limara jautuhu saboda abin da nake tsammani ko ƙauna ne na siga kaina walaka da ma kai din min sawabi man allama dinallahi na tarun lada da wanda ya sanar da addinin Allah ke samu au da'a ilaihi ko kuma lada tarun ladan da wanda ya kira zuwa ga addini yake samu ni ma ina sa ran in samu kaga magana biyu ne anan shi da ya zo ya nema a rubuta Allah zai bashi lada wanda ya rubuta Allah zai bashi lada wanda ya koyar da wanda har hatta wanda ya je aka je aka koya wani ka sai bayan da za a yi wanda ya naɗe kafansa ya zauna a gida baya neman ilimin addini ya zama daidai da wanda yake neman ilimin addini kullum yana tashi fadi shi yana kan tafarkin eh, shahada ne ma in ji sai nuna rasulullahi ko kamar da aka sani wanda yake neman ilimi yana daidai da wanda ya tafi ya yi don neman ɗaukaka kalmar Allah har sai in ya dawo daga karatun tukunna in daga gida zuwa gida ne in daga anguwa zuwa anguwa ne in daga gari zuwa gari ne in daga jiha zuwa jiha ko daga ƙasa zuwa ƙasa ne ko nahiya zuwa nahi- nahiya duk dai in dai ka fita neman ilimi kana daidai da wanda ya tafi ɗaukaka kalmar Allah sai in ka dawo tukunna saboda haka la- yana ya rubuta risala ne don sa rai na ga kansa ga- da kuma wanda ya zo neman a rubuta ɗin na ladan wanda ya koyar da addini ko kuma ya kira akan addini a gurguje zan maimaita karatun nan da fassara kawai ba bayani don abun ya daɗa zama muku yace yau ba mun ja da yawa Ah, wajumalin bayan nau'o'a na sunnoni guda uku din nan da aka kirga mu'akkadinsa na nawafilu nashi raga'ibu nashi adabu nashi yace kuma da wajumalin da wasu jumloli min usulul fiqhi daga usulul usulul fiqhi wa fununihi da kuma fannonin sa wanda nace ku bi ne bashi tunda muna da babin usulul fiqhi wanda za mu zo mu daidaita shi a ji ne ne usulul fiqhi da fannonin sa rubutun da yake so in yi kuma alama zabin imam maliki akan bisa mazhabar imam malik ya- ya nemi in rubuta masa wannan abubuwa da aka faɗa a baya ibn anas dan anas rahimahullahu ta'ala Allah madaukake jigansa akan mazhabarsa wa dariqatihi da kuma dariqarsa me sunan dariqarsa muka ce eh sadiqiyya da shi da wa yawa abu hanifa da imam malik sunan ɗariƙar su ɗariƙar sadiqiyya Ab- eh, sha idrisu shafi da amadu da hanbali ba me sunan ɗariƙar su shaibaniya so a rike wannan a wa ɗariƙatihi da kuma wato bisa mazabarsa da ɗariƙarsa shari'ar matafiyar shari'arsa kenan fiƙiu kenan wa ɗariƙatihi da kuma haƙiƙa da yi- shari'a da hakikan nisa imam malik din ma ma sahala sabila ba ashkala min zalika rubutun da zan yi kuma tare da abin da zai sauwaƙe tafarkin duk abu da yake da iskali da ke da wuyan ganewa na wannan abin da aka nemi in rubutu a kai rubuta shi cikin wato taubi'i cikin sauƙi ba tare da kawo abubuwa masu wahalarwa wurin ganewa ba shine ma'ama sahala sabila ma'ashkala tare da abin da ya sau- sauki na tafarkin abin da yake da iskali na abin da aka nemi rubutu a kai din. min tafsirin rasa saina daga tafsiri na wadda suke da digadigai kafafu cikin ilimin addini wa bayanin mutafakkihina da kuma a cikin bay- rubutun da zan yi in kawo bayanan masana fiqhu wato malamai masana fiqh lima raghibta fihi wato kai wanda ka nemi a rubuta wannan littafi saboda abin da kai doki a cikinsa min ta'alimi zalika lil wildani don ka je ka koyar da wannan abin da zan rubuta din ga yara ƙanana a can garin ku na Tunisia Ah, kama tu'allimuhum hurufal qur'ani kamar yadda ake sanar da su ko kake kar- sanar da su haruffan alqur'ani liyazzika ilayhim eh, liyazzika ila qulubihim min fahmi dinillahi domin fahimtar ilimin addini ya rigayi waninsa a cikin zukatansu an gari ya kore duk abin da ba shi ba ya zauna shi a cikin zukatansu fahimtar addini wa shara'i'ahi da kuma shari'an addinin musulunci in furu'u nashi kenan kamar abin da ya shafi ahkamu na sallah da su azumi da sauransu ma tujalahum barakatuhu abin da ake wato tsammanin musa musu rai tsammanta musu albarkansa wa tuhmadu lahum aqibatuhu abinda kuma za a yaba musu a gode musu ƙarshen lamari wato lamarin su a ƙarshe za a gode ba kar su zama irin yaran da za su gama yarintarsu in sun girma kuma ko daga baya sai a zo a yi ta Allah wani wannan yaro abubuwan da ya mana wannan shedan ne kake gani sannan da kafansa ke tafiya a ta tsinewa rayuwarsa a'a in har ilimin addini ya tabbata aka samu fahimtarsa da shari'ar addini ana bin ta sau da kafa to wanda duk ya hau kan wannan za a tsammanta masa samun albarka kuma ƙarshen lamarinsa ya zama abun yabawa ne ba abun Allah wadai ba shine matur jalahum barakatuhu abin da ake sa ran samun albarka wato za su samu albarka ta tare da wato umadu lahum akibatu a kuma godewa su samu godiya na ƙarshen lamarin su ba jabtuka yace sai na baka labari in amsa ta hanyar rubutu kenan ila zalika zuwa ga abin da ka nema din lima rajautuhu saboda abin da ni nake sa rai linafsi ga kaina walaka da kuma kai din min tsawabi man allama dinan lahi na tarun ladan da wanda ya sanar da ilimin addini ke samu ina sa ran samu ne kenan au da ilaihi ko kuma ladan da wanda ya kira zuwa ga addini ke samu to wannan shine inda muka kwana kenan sai kuma mun tayi mun zo zaman mu na gaba insha Allah mu daura akan wa'alam anna khairal qulubi sai a rike ma inda za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الغالب الى صراطك المستقيم وعلى اله يحكم المجاهدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين